وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaram jamhuriyar Nijar. Mishiryawa da gabatarwa ɗan uwanku Ilyas bin Abdullah. Masu jinmu da sauraron masu jinmu ta hanyar radiyo amfani za su iya kira a lambobi kamar haka. Lamba ta Airtel, mai lamba 96, 99, sifili ɗaya, 62 kenan 96 99 01 62 ko lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 masu kallon mu da sauraron ta hanyar facebook za su iya kama mu imma a fashikita ko sa sa muryar sunna da magara ko ka sa karatu and direct ko ka sa darul ahkam maiduguri wanda ya kama mata hanyar facebook zai iya aiko da tambaya amma a lokacin da muke cikin shirin insha Allah a fashin da kama mu zaka aiko tambaya ka muna fatar Allah ba mu Allah ba mu katarin yin daidai ko kula kula Allah gafarta mana kahin in shigo akwai yan tambaya ta masu jin mu ta hanyar media ta 'yan garin ingurti iya tambayar masa'alar kallon alƙibla a cikin banɗaki a cikin gari in ana biyan bukata don wannan masa'ala ce khilafiya malamai ke cewa tun lokacin sahabbai an samu wannan fa'inta da masu ganin cewa ko a gida ba ka kalli ƙibla ba wajen biyan bukata wasu na ga sai a daji abin da ya kai haka akwai ruwaya ta Abdullah bin Umar wanda shi abin da ya kai haka ya ce ya tabbatar da gana annabi sallallahu alaihi wasallam wajen biyan bukata a cikin garin Madina iya kallon kenan ya ba kibla gaba ko baya to wannan yasa kenan wasu ke cewa kenan akwai halicci a gari ne wasu suka tsaya annabi sallallahu alaihi wasallama kurin ya hana ba ƙibla baya ko ba ta gaba a cikin biyan bukata wannan hadisi kauliyan ta shigo idan kaulin ta yi mu'arra tare da fi'il akwai magana khususiya tana kama annabi ne akwai wata khususiya daban da sa dan wannan gani ne yayi bisan akan dalili ne a takaice dai abin da ya lahiya kadda a kalli a kila wajen biyan bukata ka a bata gaba ka a bata baya a gida ko a daji amma a gida ne yake da sabani kenan akwai masu ganin an iya akwai masu ganin ba iya yi wannan dole abu abu in ana ba in ya zo in za ka iya kai bakin kokarinka ka rinka kauce ma kibla kun shi nan ka iya ko kuma sai zaka misali mutum zai gida sabo zai filankin gidan shi kai dushkin da ban dakin da wani biyan bukata kai kibla mun kai ba ta baya kun shi da abin da yi abu musa asha da ke cewa sun tafi sham baya nan sallallahu alaihi wasallam suka suke mutanen sham da mun hiya ban dakin su iya kallon kibla ko ba ta baya ita ce mahaifin ɗanka ta kuma ya tsaka fara ko Allah gafarta mana kenan da kaga a takaice abin da yahi ko a gidan ka kan dake wala shi yahi dama amma a daji wannan kusan ittifaqi ne a daji sam aka biya bukata a bayan gari dama nan ba magana kallon kibla ko a bata baya Allah nan kullun dai ayi abin da a kauce ma Allah shi ya lahiya assalamu alaikum na bismillah na'am بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله wannan ina ga hida dokar gaba wannan Na'am.
Da farko bayan gaisuwa da fata a kai mai tambaya na fara yana tambaya akan cewa menene hukuncin mutumin da yake rantsuwa akan karya tabbas kuma ya san wani abu karya ne kuma ya rantse zai kafara. Ya hukunci.
Ya tsini?
Rantsuwa yake akan karya ya san abin da gaske karya ne kuma ya rantse akan hakan.
Ka kama ganin kafara?
Eh, ya ce wai bai kafara.
Yawa. ɗanwa a takaice masa'alar rantsuwar da ake ma kafara ba kurta rantsuwa ba ce rantsuwar da ake ma kafara rantsuwa wadda ka yi da niyya ba sabata baki ba kuma ta zo akan zan yi a gaba in ne kaza na rantse da Allah ko kaza in ne kaza kaga baka yi bane zaka yi musu gaba sai abin wannan da kace zaka rantsa zaka yi baka yi ba nan ka fara ta kama ka ko kuwa na rantse da Allah ba zan yi kaza ba ke kai ta kama kenan zan yi kai rantsu da Allah zaka yi kaza baka yi ba sai kai ka fara ko nan da Allah banda kaza sai kai da yi da rashin yi ne amma abu ne a gaba abin da ya huce baya in ma ya zama to gaskiya ko ƙarya in ya tabbata ka ce wallahi je na ya kaza kuma kan ƙarya ne wani an kanta yi min daga mus yana cikin kabira lahi babba da yake dirmi da mutum a gidan wuta ba shi da maganin sai tuba ka fara bata mushi ki wanda ya rantse da Allah akan ƙarya ba magana kafara kurin zai tuba ga Allah ne abin da ya ƙarya shi kun yi a gane ya dama nan babba dama nan bawon kafara ne abin da zai yake bukatar shi da gaugawa da tuba da rantsuwa ce mai halakar da mutum kuma annabi ya ce mini ga tasarar da yar balaƙi a autarwa rantsuwa ƙarya tana rushe gidaje masa gida zama tuba bai albarka kinan shine fa abin zagaya mishi babu kafara sai tuba ga Allah subhanahu rantsuwa da ake ma kafara rantsuwa ta niyya kuma zan yi ko ba zan yi ba amma abin da ya wuce baya amma gaskiya ba kafara ko kuwa kun ba lahi amma ƙarya ce kai mun ka tuba ga Allah da Allah wasu wani shi ne ke tambaya cewa wai ana rama azumin kafara
mun gane ma azumin kafara ba idan kafara ba kai ba dole ran mace ba kai shi ba kenan gashi kun in ce kafara ce kenan dole sai da in ga ce misali azumin da aka yi kafara suka mun sai da jima'i da azumi zai kafara kuma rama azumin in iya yin haka ne amma azumin kafara mun gashi ba kai shi ba magana Ramadan mun gashi dole kai shi mu ne ka fata kama ka ko ta micicci.
Na'am. Sai wannan ke tambaya cewa mace ce take tana tambaya a game da sun za ta yi wankan haila. Wai sai ta wanke sai ta wannan sai ta warware kitsanta.
Yan uwa mas'alar sun ce kai a wankan haila duk da jamhur suna ga ba a yi ba wajibi ba ne ba. Wasu na ga wasu ruwayoyi wanda suke ga misali hadisan duk mahiya don mu dogara hadisan Aisha ne radiyar ana wanda ta imam muslim ya ruwato nan kudu shi alaki annabi kuma ya wata magana ne lokacin da suka zo aikin haji tana cikin halin jini wanda zai jajen aikin umra zai farata ce a kije ki sance kanki wanka in gudu shi alaki wa tasiri ifali ma fa'al hajji gada Allah Allah ta tafi bil bait ma'ana dai ruwa annabi ce da Aisha sance kanki ki yi wanka kuma ki da abin da alhaji yake banda tawafi na Ka'aba wannan yasa kenan Aisha wannan hujjar ce cewa wanka to annabi abin malamin suna ne suke amara da kamar ne yace aina Aisha ba wanka bane ba na kare jini wankan tsaki kun za ta yi ba dan tana cikin jinin ne to suna ga dai gaskiya magana dai wajen jamhur hatta na ga Hafiz bin Hajar ba ya kawo wannan ruwaya ya magana akan istibab mustahabbi ne abin da yahi a sunta amma wanda ba sun ta ba tabbatar wankan jama'a gaskiya magana amma abin da yahi kuran a warware kan ayi wanka na haila shi abin da ya wata wata shine ko abin da yayi kun a warware kan
to sai wannan shi kuma yake tambaya cewa kamar an ce idan mutum ya zaki mutum haka in bai rama ba kamar kan shi zaga wai har yaro da za ka wa zaki kuma ɗan yara da za ka rage
wani tambayar da zaune na da alama a takaice yan uwa masala ta zagi kullum mu gano masala akwai ruwaya ta cewa daga cikin akabar kabarin an su burajin walidai mutum yana cikin manyan manyan zane mutum ya zaki uwayen shi suka ce ya rasulullah ta yaya mutum zai zaki uwayen shi ya ce ka zaki uban wani ya zaki ubanka ko ka zaki uwa wani ya zaki uwarka nan me ma'anar wayar cewa kenan dan kai ka sabbaba zagin ka zaki uban wani he zagi naka an ɗora ma lashin zagin babanka don kai ka sa aka zagi babanka kai ka zagi ubangiji wancan ba dan ba cewa wai kai zagin gane na ubangiji a wancan da ya mai zagi ga babanka shine kenan ya zamanto ka sa an zagi ban kai ne sababi kamar ka zagi babanka magana kenan amma akwai ruwaya cewa in wannan zagin da aka mutum zagi sai mai da shi aka fara zagi sai mai da to shi wancan da ya mai zagin ka zagi uban shi ya zagi ubanka shi a nan kai ne mai lahi biyu ka yi zagin farko kuma ka saba zagi ubanka shi wancan da ya mai do nasi babu lahi a kan shi a wajen Allah nan salasan iya cewa bayan nasin Qur'ani da malaman cikawa duka malaman gidan malaman tafsiri da malaman hadisi malaman hadisi cewa fadar Allah subhanahu wataala wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithla sakamakon duk abin da ya mata kaka har kisa ake an kashe kisa ake duk abin da mutum ramuwa ce ba ta shi ya lahi da ya zaki ubanka kai ma ka kasa hakuri ka maida ba ta kai ka kawai ka zaki uwanka shine mai lahi kai duk mai ramuwa akwai kakkan ba abin da hira ba cikin sai musulun Imam sallallahu alaihi wasallam iya cewa al-mustabbani ma qala malami atad al-mazlum hatta ya atad al-mazlum yace kai hatta ya atad al-mazlum haka yace hatta ya atad al-mazlum ta fa'al al-badi al-mustabbani ma qala fa'al al-badi hatta ya atad al-mazlum yace masu zagi guda biyu annabi yace sallallahu alaihi wasallam abinda suka faɗa fa'al al-badi annabi yace laihi iyakan wanda ya fara zagi sai wanda aka zagan na farko wajen ramuwa abin zaki ɗaya sai biyu ko uku wannan shine ana shi ma shiga kaga akan wannan kenan shi wanda ya da zagi bai cikin la'anta uwan shi kai ne ka sa aka zagi uwan kuma kai ga zagin farko wannan shi magana kenan bangare guda amma duk wannan kuma afa asala Allah tabaji Allah duk wanda ya rangwame a zagin kai hakuri shi yayi amma ana magana mutum sai ka sakuri ko cikin zagin rai sai mai da to baka ta zagi uwan shi kai ka zagi uwanka magana ne magana abu ne da mutane suna muku fasara a ce kai magana magana zai ubanka ba zai ubanka ba shi zai uban shi shi sababa wannan nasi na karaba bane mana hira ba na mun dubban su binciki magana to wannan shi ne tambaya da wannan yake yi to kai ya ce ai magana a zuciya wai yaro ne da ka zage shi to shi bai rama ba anan ka zagi naka yace a anan annabi sun iya cewa sababul muslim fusuq wa qitalu kufr zagi a nan kayan fasikanci kai laifi inda ya rama ne za a ce ka zagi babanka dan ya ramo ya medo to bai medo ba yanzu kai kai yanzu kai ne laifin ka kai fasika domin zagi laifi ne ko yarko ma ba zagi zagi hana ka ce yaro na karmi dan ya rama ba kaka zage shi laifi ne zagi ba san zagi a musulunci ka shi magana kenan kenan laifi ne kai to ga Allah ma ba ta ka zagi makin ka wallahi wa alam
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullah Ni wannan tambayar shi kuma yana cewa ah, shi da matar shi ne. To sai ta ce ba ta yin aure. To yan- tana bin shi bashi. Kenan mijin take bi bashi. Da ce ba ta yin armi take gidansu. Sai ta iske alwakilin shi. Ta ce mishi ya gaya ma mijin wannan nata. Kuɗin take bin shi. Ya ɗauki sadakin shi a ciki. Ya maido mata kuɗin sauran kuɗin. yanzu da ya gaya mata haka nan da aka gaya mashi haka nan sai ta to tunda haka ta zaba ya ce ba matsala sai ya ɗauko sauran kuɗin sai ne da eh to tambaya a nan har me ya rabu ko kuma sai ya furta ya tafi To, wannan an ce an a gaban alkali aka yi maganar hulɗi ga sadaki ya raba, amma wannan iya buƙatar ya amsa suke ta. Darin sada sama caye ma wannan wannan sabit, kudu na rika ta wata rika, ka amshi garka ka sake ta kenan amsa zai kuma sa ya sake ta. Eh, Ya amsa, ya amsa shi ne maɗa kaɗai wannan kaɗai bai amsa, ya amsa kuma shi kuma he ya sake ta dalilin kuɗi shi da amsa, haka ya kamata ƙa'ida abu. Eh.
to ne ke tambaya ke cewa sai naga akwai masu ganin cewa kamar malafuki in a ce aka yarda aka ya amsa wani amsa da ya kama yarda ne kenan amma abin da ya wuce na san hadisin ka amsa ce ka sake ta shine gaskiya zai ma gaskiya na ya amshi kuɗi kuma ya sake ta
to ne ke cewa raka abu da ake ba ta bayan isha'i garaba sannan yake cewa a gida ake yin ta ko kuma ana yin ta a masallaci kuma fadalar ta ta yana so a ƙarin bayani a kai Mm-mm, shi abin da yake hadisin na Abdullah bin Mas'ud Aisha da Amr bin As abin da yake ruwaya eh, ta Abdullah bin Amr bin Amr kai wanda ya salla raka hudu kurin bayan sallar isha aka ce kamar ya sallace shi dan da ta kadar to wannan kullum musan nafila ta a gida ta halada ne wace nafila ta a gida ta halada amma ba hannun ta a masallaci ba amma a gida ta halada sai ruwaya ta abdullahi bin umar ce bin amr bin as ita ta yi bayanin cewa bai sallama kurin zai raka'a biyu ba sallama kamar isha misali amma ko ta fatiha ko ta raka'a fatiha da sura kun ba sallama suna ka hudu kenan fadalar su cewa kamar za a baka lada kamar ka wani sallah don da ta gaza shine fadalar ta
sai mai wannan tambaya ke cewa ah, shin da gaske ne kayan da mutum ya barci da su ba zai sallah da su ba
ba da gaske ba ne kaya za a diba ɗan akwai najasa matuƙa ka ba su najasa babin zai hana a yi sallah da su ko mu gane yan uwa ko da janaba ta samu kuma suna masa tunanin janaba ko da janaba ta samu mutum da kaya a cikin shi kaya ba ruwan kaya da janaba don ka sa kana zuwa ko da janaba ka sa kaya a cikin ba ruwan kaya da janaba kai ne in akwai kazamta a jiki ta ta- wannan kayan sai a wanke daidai wurin najasa ta taba shi ma kana jira ce mu zi dan mani akwai matsala ka akwai sabanin kanshi shi da almuhim kurin dan ka kwanta da kaya ko abin zaka diba sai in dai ba ku a jikin su ko da janaba ta same ka in dai ba ku a jikin su kun zaka zaka yi sallah da su ba abin da ya na wallahi wa'ala na sai wannan ke cewa ta hiyar isko ta ƙarshe sallar juma'a Hmm.
sai shin raka'a biyu zai yi ko a zauna
To wannan akwai masu ra'ayin irin su Imamu Sana'ani irin su Ibn Hazm suna kawo cewa a zuhur zai yi amma wannan ba nasi bane karara akwai nasin hadisi na Abdullah ibn Mas'ud kuma fiqh ta sahabin ta haƙari Ibn Mas'ud ya tabbata iya magana irin wannan abin in ya zo duk wanda ya samu kasar raka'a guda in zai salla raka'a hudu a zuhur zai kwana na haka ba ta Abdullah ibn Mas'ud tace kenan shine magana mai kari kwana ai sallah wanda bai zama wanda bai samu ruku'i ba ya samu kasar raka'a guda a sallar juma'a kuma raka'a hudu zai ta azhar kun ba tare da salama ba kun continue kun ci gaba zai kai tsaye ba ta ya saka sabo kabara saka sabo a kurin raka hudu zai kawo ta azauta kuma azau kai tsaye automatically kun ta kuma ka ce ka saka sabo ne ka sabo ai kun ci gaba ka raka hudu amma in ka samu raka guda shine mu ka fatiha da sura a bayyane ka samu sallar juma'a ka samu aka ce ka samu raka raka biyu zaka kun ta biyu zaka kawo eh
sai wannan ke cewa shi kuma shin wanke kaya da dare haramu ne to haramta mun san mun san da haramta shi ba wannan kun yi akwai kashe mutane na abin da ka wanke mutun da ka wanke bai lokaci kuna sannan to sai wannan ita kuma take da tambaya wai shin mace tana iya ma kanta kitso
me yana tagi da ta iya labu ne mai halali in ta iya me zan tagi da gaza idan mata iya ba ko ko ko bai kyau ba na da ya kitso dai ai kamu da ina gani kai kan wani ai mm.
ita kuma take cewa hallo mijinta ya balaguro kuma tana so ta huta kuma uzuri ne kamata to wa za ta tambaya wannan akwai gasa ina an tambaye ta shirme ba shirme ne ayi mutane gana wannan shirme ya yawo kuma akan mutane wai tambaye ta wasu mata suka manzo na zan kayan shago ne wai malam an ce ai mace haramin ta shawai ta shagi ginya kajin shirme da ya ginya ko wajen ginya ko ginya ice ne gurin ba gana wajen gurin don shirme don abubuwan na al'adu gurin hawa gurin wani yan gaba na gurin ba ba nasi wannan mace ce mijinta ya bulaguro ai mijinta ne kuma ta san gaskiyar magana mai tsaye mijinta akwai an- an da izinin mutsalaki akwai maza a suwa matansu uzuri wani abu in ya tashi mai dalili ki ta yi ta san da haka suka yi da shi wannan kin za ta yi amma ta san yace kanki huta ko ina kuma yau kanki ta gurin kaga ba wanda mata yi wani wata sabaga idan ruwa da ta rashin layya wannan ta- kuma ta ta san me ga- ta ta yi mutum mijinta ta san gaskiya sare ta san halin mijinta idan ki yi aiki da da- da matsayin mijinki ko ko miki waya ta ga mashi an bulaguro kama na yayi ba bulaguro ba in wuta ta kama sabga ta ta kusa na je in ta irjan goce a ku kake je kun shikenan ki yake da gaskiya da mijinki eh
so ne ke cewa shi gaskiya ƙarya ba halin shi ne kuma yana kyamata ya ce to ya shiga wani yanayi wanda wani lokaci masu shi ake sai ya ƙarya misali eh, an san yana ɗan hada-hada ta kuɗi to wani lokaci yana ɗan tsoro in aka zo aka tambaye shi sai ya ƙarya ya nuna kamar yana da wani izini kuma babu sai to irin wannan ƙarya ma ya- ya zai kauce mata ya sai ha su kare sai tsoron Allah kare kare kare talar da kan zaka kare kuma ha sai kake gudun kake gudun a rai asara kun ga gudun zini a in zaka yi dan uwa kana dabara an shi tauriya wannan gaskiya an zo ka samu an kuma ka samu ba kullum ba dama ka samu shikenan ba ka samu ba mun bace bane ba ba ka samu ba kullum kurin tsaya nan kurin baka samu ba kurin sai an zo abin kurin sauki sai kurin da hakuri kurin shikenan man kace babu kuma kai kana da shi a kurin yanzu baka samu ba eh kurin yanzu ba da ba dama ku samu abin gaskiya ko ba ka samu shi kenan bai samu ba ma kake kariya ka kana kariya kuma ah kurin ba ba da ba dama ko ma ba ka samu yanzu ba amma haba ka shi ba na baka ba
na'am to ne ke cewa yana so ba da tunatar da shi fadala da yin sallah a masjidil haram da masjidin nabawi da kuma masjidil aqsa
to shi nasi da ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallah a cikin masallacin sul haram ta yi sallah dubu ɗari a kan na ko'ina banda masajin ana na bai banda ila masajida za ce talata fi musa adam tafi alif salata ila masajid ya ce sallah a musul haram tana ta sallah dubu ɗari amma ta hiyar masallaci na shi kuma ta masallaci na ta masallacin shi ta sallah dubu da ta ko'ina banda musul haram kenan masallacin masallacin na na Ka'aba na harami sallar dubu ɗari da na garinku na Madina sallar dubu ta shi na garinku ka kenan na Makka ya na Madina sallar ɗari kai sallar a Madina a Makka ya kai ɗari a Madina a Madina ka dubu a garinku amma a Makka dubu ɗari na garinku masajin a ƙasashe kuma abin da akwai ruwa ta shahara ta ɗari biyar amma abin da ya inganta sallah ɗari biyu da hamsin ce abin da ruwa ta inganta akwai magana masu ruwa ta ɗari biyar ne abin da inganta ɗari biyu da hamsin ne ta masajin a ƙasa wannan shi ne akan wannan kuma nan kullum muna ga mu alhazai akwai maganin malami masu kawo wani sallah a cikin garin maka kawai na masjid haramun wannan da wannan a rage mutane ya sa mutane ka sallah ko da ka rikicin kusu a can kurin amma nasi karara ka sai masjid haramun ne shi ne kun nasi karara ba mu ce mutane haramun nan gosu masjid haramun ne masjid nan na ka'aba shi ake ne gaskiyar magana haka usaimu na ƙwarya bayani fana abubuwa kan gaskiyar magana ƙarfin cewa wannan fadala tana keɓanta da masajin haram na ka'aba Allah wa alam na'am sai wannan ke tambaya ce wai zuwa da yara kamar yan shekara biyar haka zuwa masallaci a cikin har da mata wannan eh, musulunci ya yi bai magana akan haka ba ba laifi shi in ta kama aka tahi ba a cewa laihi ne yaro in ya zama mayizi ne ba zai fita da cikin saho ba ba zai misali musamman zai misali kan misali ya misali mutsari da masallaci ko da kiyan galma kai gidan gaba in haka ya turi ga hanka da misali ake cewa ba iya cewa haramun ne an hana annabi sallallahu alaihi wasallama ya je da umama jika shi a dauke da shi ma sallah amma amma iya rike da kayan shi amma irin wannan gaje gurin gaskiya yara su dauka hankalin mutane gaskiya ne ba haka su sabbi sai haka suke ba kowa rike da kayan shi don an ci tabiya kadan shi to rike da kayan shi wannan shine kuma yan uwa wannan abu an ce wani yayi sai wanda Allah zai misali a ce misali kowa zai ka ɗan masallaci ɗan shekara uku shekara hudu ya masallaci ya yi uwayen sallah su yawa ni ina iyayen goma wani ya iya takwas kowa ce kwa sai lalla ya yi ya masallaci ya koma na yaran makina masallaci ya koma zai koma kamar na yaran masallaci yes domin mutum ya samu iya ishirin wani wani iya iya talatin wani iya iya goma to an ka ce ko ya zai kwasa ba a ce kai ba yaro da aka ce a sallah mata shekara bakwai ne ko ka yi shekara bakwai ya kai abu za ka ba da umarni ka ce mai a dahi amma yaro in ta kama wata mutum ya jama kai mai abin al'ada kurin ya kai kamar an ruwa maka dole kai yaro dan shekara biyu shekara uku masallaci kai da me ko idan idan masaura masu sallah
na'am sai wannan shi kuma yake tambaya ce wai hukuncin shahara da daddare to duk da akwai ruwaya da bata inganta ta jannabu sajidukum subhanakum wannan ruwa bata jannakum subhanakum nisantar da masallaci da garan ku da mahawatan ku wannan akwai ruwaya ta hana kai su wannan ruwa bata da inganci gaskiya wannan tambayar ga ta me shahara da daddare shahara wannan nasi sun nasi hadisi da kowane nukun misali bi da kare magana ba tana ka talauci ne musamman nasin da inganta ka haka gaskiya da sharar kun ta kama kun ka shara kaba da dauda ta kama kun ka yata wani wani wani sa ujiya misali shara mawuni da haidar ake yin ta ba shara ta titi ma da suke yin ta
akwai wani wanda ya tambaya wanda yake ce akwai tambayar shi ta biyu bin ya haya bin wannan da ta fara da ya namanta ta wai ana iya sa mutum suna bin wani a dingina shi da bin ya haya bin ya ko bin wani ko bin sala bin kaza bin iyas dan wa wani duk in ka salarci an kace bin wani kenan dan wani to bin wani kenan kan sai kana sallama kana da misali zan san san misali iyas ina ina ina da misali zaid yance zaid bin muhammad kin ni ba dana bane kenan dan muhammad ne kenan an ce dan ka bin wani kenan ya zama dan wancan kenan dalilin ta sa dan ka bin wani wani ta wani ben ben wane ne shugun shugun bin ne wani ta turanci ne wani ta biya ce wa ben kwace muhammad ne muhammad da turanci ba sun muhammad Allah sunan muhammad ta ga koyon turancin maza ga wani muhammad a annabi sunan shi muhammad kana muhammad turanci ne ba da wanda su gyara abubuwan wasu ne kamar turanci ne muhammad ahmed a Ahmad Muhammad haka suna annabi sallallahu alaihi wasallam ke Na'am.
Muhammad wannan mai rikin wannan turanci da ba ba za a ci da gaskiya ya kamata a gyara kuma Muhammad Muhammad
to sai wani yake tambaya ce sallar isha ita mai raka hudu ya samu raka a ta far- ta ta ɗaya a ciki ta ƙarshe waya zai iya kawo sauran wannan masabuki yan sabanin magana masabuki abin da yahi Na'am.
kullum abin hanya mai sauki ka gane maganar magana ta jamhur mai ƙarfi a kanta a ciki akwai Umar bin Khattab na'am duk sallar da ka samu ya ka dauke ta ita ce farkon sallar ka farkon raka'arka bi ka samu ɗaya ka samu kullum da ka samu sai sun farkon sallar ka don ka ce ɗaya ka samu akan haka na samu raka'a ɗaya ta ƙarshe ta sallar isha na'am
me yake raka'a bi sallar isha fatiha da sura a bayyane na'am ayi tahiyya ko na'am a tashi me yake abi ta ƙarshe fatiha kaɗai wannan shi ne magana mai kare akwai tawilin malikiya sai su ce ka bana af'al wa kadal aqwal sai su ce in samu isharaka daya yanzu sai ka kawo fatiha da sura a bayyane ka zamana ka yi tayya kuma ka tashi kawo ta fatiha da sura a bayyane ka tashi tukun kawo fatiha karshe wannan akwai wahala gaskiya kuma amma nassin hadisin da a ciki akwai Abdullahi bin Umar bin Khattab wancan shine hikahi gaskiya don ma ta baka sallah amma wancan yahi ka dauki abin da ka samu shi bi ka samu sai ta isha na yake alƙa bi ta isha ta karshe fatiha ka da gun a tsace kuma wannan shine kuma abin da yahi wani wani mutum saka wani tawili ta filozofi a to kenan in ka samu raka daya raka daya ta isha ka ka fatiha da sura kenan sura kadai kenan ka bar sura wannan falsafa ce daban wannan haka ce mishi dalilin bin liman ne sai ka tambaye shi mana magana ka ce kai yanzu a maliki misali sai ka samu liman a ruku'i a raka ta farko Oh.
ka samu wani raka sai ce ka samu sai ka tambaye shi to ana akwai fatiha ma hajji fatiha baka amma ka samu raka dan me yasa ka kana ta lima to sai nan ma ka ce dalilin bin liman canza maka sallah kun haka za ka ce mishi Mm. Sai Musa.
to wannan yake tambaya cewa wai a eh, sujada ga duk ko ba a yi wai ahe ana musu tafiya ta su
To, magana yin tahiya a sujada kabul ko ba adi duk da koma da kiya suna ce an a kabulin ba matsala ba ya kai ba. To, su suna ga abali sai an yi. To, gaskiyar magana hadisin da ya kawo yin tahiya a sujada sahawi hadisi ne munkar ba shi da inganci. Shi saka mai ibn Abdul Bar cikin manyan manyan malukawa suka watsamar da shari'i ya sai Imam Al-Bahaqi suna tabbatarwa da cewa babu ruwa ta bada ta kayan tahiyya sujud sahwi kullum zaka yi sujud sahwi shikenan da ka sujud guda biyu kullum ka sallama haka ina ga wannan bayan haka imam eh, eh, al-munziri shi ma haka yace wajen magana kuma magata ba ba abin da ya inganta na yin tahiyya a sujud sujud sahwi kinan ko kabla ko ba'di kullum kai sujud guda biyu kullum ka sallama shikenan shine wajibi ruwa ta ka tahiyya ba- hadisi hadisi hadisi akwai amma hadisi munkar bai da inganci bai da inganci gaskiya shi yasa kenan kullum kai sujud guda biyu ka kare sai ka sallama kullum Allah wa'ala.
to wannan yake tambaya cewa wai wata jarabawa ce ta same shi Allah warware mishi.
to sai ya yi alkawarin wai in ta gushe zai yi azumi to wai shi ne ke tambaya jarabawa ne ta gushe to kuma wai azumin iya iya yin shi a kowane lokaci
Eh, ai da kun taya zai azumi. Kiyan kun lokaci azumi nazar iya yin shi. Kuma shi ko sun kula da bara na bayan shi na farilla zan farilla nazar ne. Bashiran ko tana kana yin shi inda ba sallah ba. Kana iya yin shi. Kuma ba sai kai jira ba. Na kun tambaye azumin nazar ba sai an jira ba. Abin da ya kula inda ka azumin shi kenan an dauke maka. Eh,
to wai wanda cikin sallah ya ya waiwaya aka yi dubu mutumin da yake hakunkin shi mm.
ko ya sallar shi take an mai bar kibla ba sallah zan ya ka tamaka ruhi ya ya ka abin da ba so an ce annabi ya kiran annabi ya ce ikhtilasin fi sujdan talat al-abd annabi ya ce yin wai ikhtilasin kama wani warce ne da shi dan kema a cikin sallaka kenan kan wawa ka rage wani abu a cikin sallaka amma sallah tana nan mataka baka bar kibla ba akwai sallah amma ka rage ladanka shi dan ne rinjaye ka Mm.
Na'am, malam wannan yake tambaya yana cewa ana kai haka malam amma mutum ne tsohon shi da su kamar a wata ƙasa kamar saudi haka misali wai shi ne ta bari daga nan ga ayyukan sallah da
Yan uwa mas'alar sallar gawa kan wanda bai nan wani abu ne ya zo a duniya a yanzu Ah, wani abu ne sabo asali su sahabbai annan sallar sallar kowa sani sahabbai da dama sun rasu a wuri masu nisa irin su ja'afar annaba akwai kuka yi irin su abdullahi bin abu rawaha irin su abu sa'id bin harisa masoyin shi ka su tabbata mutu wuri da yawa sahabbai sun mutu kuma ta sanar annabi sallama yawon sahabi sallallahu alaihi wasallam na amma sallallahu alaihi wasallam da ya mutu inda san annabi ya wani sa- ya wani sallah wani sallah shine mutuwar wannan sarkin habasha na jashi na habasa shine kadai aka samu annabi sa- shi ma annabi ya ba sabai labari ku duba wannan wani abu na na annabci annabi na madina wanda ya san habasha ethiopia yau kilo dubbin ne ga ruwa tsakaninsu amma annabi a ran ya ce wa sabai ku tashi mu je mu wa dan uwanku na jashi ya mu da tsakiyar mutane kahore mu mai sallah a nan menene aya a nan a can kahure ne ba mai mai sallah ne annabi zo sabai aka yi sahu aka yi mai sallah salatul gaib amma bayan wannan ba san annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya ma wani sahabi sallah ba amin sallah inda yake kidan in dai amin sallah inda yake ba bukata kai sallah kun ga mai addu'a shikenan baban ka ne ka mai addu'a ka mai sadaka ko da shikenan amma salatul gaib hatta ana ana mai mutane mai malamai ana wannan yi ne ake ba wasu na ta kashi ba ko ka iya ko yi ne yake suna bace bi a nan biyu wa sabai sallah ba kuma sai mutu diya gwamnati ke so masu yanki ya kuka akan mato su mun ba wanda ya gama annabi ya- ya wani wani sahabi sallah inda can da ya mutu amin sallah shi ma na jashi ga dalili annabi ya wata labari ya mutu tsakiye tsakiye mushrikai wannan shine mana mahi gaskiya ko da wannan balle kai da ma a ta mai sallah a Saudiya ya mai sallah ma hanami ne ma kuran sai mutum dubu ne zai mai sallah eh ko ma ina ne da mai sallah kun ba mai sallah gaskiya da addu'a kurin ta da ma shi a ta mai addu'a kurin eh Na'am.
mm.
To sai wani ke tambaya ta da sana na wani tana da sanarwa da makanita. Duk abin da aka faɗi sai su ce wani yadda ta gaya mata abubuwan da ke gaskiya in aka bincika ko duk ƙarya ce. ko wata irin shawara da aka yi akan ta fasa wannan ƙarya.
kai ma naga alama kai ma kale da bide iya kai la da bide gaskiya kai la yadda zaga ga kare ce haka kai tsaye iya ba abin tone maka ba dadi da gaskiya dan wa ba san ka ba kowa maka kun kai kai haramu ce sai ko kai haramu ce ba san ka ba duk maka da ci ya san hada dan kai tana daga cikin kabira babba middle mutum a gidan wuta wannan kowa ya san haka kai haramu ce tana cikin kabira babba mai sa mutum gidan wuta kan kawo maka sarako ka da ta iya tana dace ba da gaskiya ayi kalma da zagiya ta kawo ta yi wata ka ta kauri da wa ina mata da kaji ka eh ka iya shariya ne a takaice da kaji haramu ce kuma kuma jimin ta haramu ne ka aikatawa kuma za a samu a samun gidan wuta tana cikin kabira ne da ka samu gidan wuta balhin kwaya gaskiya haramu ce kware
kuma da wanda yake cewa wai a sallah azhar ce ya yi raka'a ta biyu maimakon ya zamna sai ya mance sai ya tsaye ko ya zai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ta sharaka ta biyu hadisin mugira ta bin shu'ba duk wanda ta sharaka ta biyu annabi ya ce fanistam qa'iman fala raji fala mustam farji fala shi alai nan mana fa fala sujud alai ma'ana dai ruwaya eh, wanda ya tashi a zaman hurku manzo Allah ya ce in ya miƙe tsaye tak kai ya koma zamana ya ci gaba da sallah in ya ƙare sai sujud qabla salam sai qabli sujud guda biyu kayan sallama an wai ya zabura bi miƙe ba ya dan zabura sai ya koma sai ya koma zama dan ya ta yi ya ƙare abin da ke ƙare in tashi kuma babba ƙalu ba kan shi kenan in ya miƙe tsaye kai dawo amma in bai miƙe bai koma zauna kuma ba komai amma in ya miƙe tsaye kai dawo ya ta kabar sallah ko in ƙare sai kabar salam kun a takaice kenan haka zai
ta wani wai eh, tambaya ke wai idan wurin alwala mutum ya mance bai da sallah ba sai bayan ya kare ba zai sake alwalan ne ko ko- wannan mantuwa abu ne an san mu samu ayyaran gwamnati akan mantuwa dan gwamnati annabi ta fala duwa ne manan suka sunan Allah akwai Allah hadisin da ya tabbata na babu Allah annabi sallallahu alaihi wasallam dole bane mantuwa mantuwa labe kamta akan mantuwa mantuwa ce shikenan idan a gaba ai kuma eh mun tsaki aka tana yake ta ci gaba kuma ba sake a ruwan lai
malam da wani wai irin kyau shi wannan wai ita ce take cewa wai mijinta ne ya sake ta da ya sake ta wai sai ma'aihiyar shi ta ce ai wannan saki wai ya haramta ta a matsayin saki uku yake sai ta sai ta sa aka rubuta mata saki uku shine take cewa ya ne wai matsayin wannan jinin To, shi mas'alar haramta matsala ce mai zaman kanta. Gaskiyar magana, nassin sunna ya tabbata da Abdullahi Abbas haramta mace laihi ne ba saki ba ne kuɗi ma, amma rigiyar suka ɗauka saki uku ne. Amma nassin ya tabbata na Abdullahi Abbas ya ce abin koyon ku annabi sallallahu alaihi wasallam ne ga kafara ya ta rantsuwa da da ya tahrim. Kenan akan haka muke bada amsa in dai haramtawa ce ma ba ɗaukan saki kuɗi kurin zai kafara ta rantsuwa shikenan. to mu ɗauka ma akan saki ce ya sake ta ai ita uwa ba ta damar saki ɗaya ma dai ta yi uku ita ta shukanta wannan ta ta- ta shawa in dai shi bai zo bai zo bai ce haka ne ita ta hodi ko wannan a banza ne ko ta hodi ce uku ne takarda banza ce akai ko alƙali alƙali rubuta wannan takarda ba miji bai ce uwar shi ta ce a rubuta uku wannan shirme ne in ya matar shi da kuma ki matar shi kurum idan ma kullu da akan saki ɗaya dan saki ɗaya shi ce yayi uwar ta ce uku ne gaskiya magana saki ɗaya ne kurum wannan tsohuwa can ku je ku- a a- a mata nasiha ta yi tsoron Allah kai Allah kama ta da raba armi ba hujja eh na'am kuma da wannan suke tambayar ta wai ya kamata wai a yi sallar idi eh, s- eh, na, eh, ta sallah babba kuma washe gari a yi yanka ko saboda su ba su yarda wai da wani wannan ranar ba ta wannan yan shirman yin sallah ne a takaice da an wa musulmi musulmi ne ko an ce an ga idi illa menene a shari'a kullum aminta ka ba a turewa ka je ka yi idi ka yankan ka shi alheri in ka mutu kayan gobe ma kana ga tuna kai gobe sai ka mutu baka yi ba kana cikin abu amma a shari'ance an hal- an halitta ita sallar layya har kwana uku bayan sallah ana iya yanka an kai layya layya ce kurum a takaice ina ganin ya kamata hidai shirin gobe insha Allah na kare goma Allah kai mu shirin gobe daidai da mauladan gaba da kuskure kuma da gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh